قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه النسبة في الإسلام مجلس نشاء yana dai ta bayani akan ayyukan mai hisba ya faɗa mana daga cin abin da mai hisba zai hana ya hana alkus cin amana tsumbure yin abubuwan da ba su halatta ba abin da ya shafi kasuwanci da sana'o'i da makamantansu shi yasa sai sai ya ce wani hada kanat al-masnu'at shi yasa ababan da ake sana'antawa suka kasance mithlul adbihati kaman ababan da ake dafawa wal malabis da kuma kayayyakin da ake sawa tufafi wal musakanati da kuma ababan da ake domin a shiga gidaje kenan غير مخلوقة إلا بتوسط الناس ألا بايا حدثت حكا ننكوي أجنس عجين إلا بتوسط الناس يتحنم متعب واكي جينا جدا أجاي ألا با كوي شيتنا ألا لكي شيتنا جينا جدا با كوبا هكا بني haka nan kawai kake ganin kawai wani gida ya tsoro a wasu fita wasu inna saboda a koyar da mutane rukun amana a koyar da mutane kyautata aiki a sa su yi abin da yake mai kyau shi Allah ya sanya waɗannan abubuwan bi tawassuqin nas Allah yana halitta su ne ta hannun mutane can a cikin nahlu da Allah yake cewa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yana halittar ababen da ba ku sani ba al-allama ibn ashur rahmatullahi alayhi a cikin at-tahrir wa tanwir da yazo sai ya ce wa ilhamullahi an-nasa yace ilhamar da Allah yake ma mutane shi waɗannan abubuwan to kuwa halku shi ne halittar tasha ya ce wa ya halku ma la ta'lamu Allah yana zai ci gaba da fili mubarihi ya dullu ala istimrari wa tajaddud za a yi ta samu Allah zai ta halitta ma la ta'lamu abinda ba ku sani ba abinda ba ku sani ba sai ya ce wa ilhamullahi nasa ilhamar da Allah yake ma mutane huwa zaka alkhalq shine halitta da Allah ke Allah ya kunsa ma makeri ya kera abu kaza makeri shine injiniya ko injiniya Allah ya bashi ilhama ya kera wani abu ya kera jirgin sama ya kera jirgin ruwa duka shine shine shine halittar Allah ba wai za a yi ta ganin Allah kawai tumbul Allah ya ta jefo su bane a ilhama zai taba mutane sai ta kirkira waɗannan sababbin abubuwa saboda haka gaira makhluqatin illa bi tawasuti illa bi tawasuti nas sai da tsani ta hanyar mutane Allah yake halitta su ko yanzu sababbin abinci da ake da ya ce atbiha sababbin abinci da ake yi ai Allah madaukakin sarki ba shi kawai yake halitta wani abinci ba kawai a ga abinci kawai yayi a mata suke kirkira shi ko kuma kuku kuku kuku da ake da su suke kirkira sababbin abinci abincin da baka san shi ba da sai a kirkiro shi qala subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa ayatul lahu daga cikin alamomin da muka sanya musu su gane cewa mu ne masu halitta kuma mu kadai ya cancanta a bauta mawa in ji Allah ta'ala anna hamalna zurriyatahum mu mun dauki zurriyar zurriya lafazi ne biddi lafazi ne mai harshen damu ya baka ma'ana kuma ya baka kishiyarta asalin kalmar zurriya suka ce an samo shi ne ko ne daga daga azzaru da hamza zara'a ai khalaqa kenan az-zurriya al-khaliqa wasu kuma suka ce a zurriya minan zarri minan zar to in aka ce an na hamalna zurriyatahu mu mun dauki zurriyarsu zurriya malamai suka ce al'aba'u kenan iyayensu li anna aba'ahum hamalu hamalu zarratahu domin iyayensu su suka dauki zarrarsu halittar zarrarsu aka ajiye zunacin alamun zar aka halicce su wannan kuma ita ce fassara da tafi cewa anna hamalna zurriyatahum fil fulki mashhur ana magana ne kan annabi nuhu alaihi salam Allah madaukakin sarki ya bar jinsin dan adam aka dauke su fil fulki a kwale-kwale jirgin ruwa almashin wanda aka tankame shi da ababe aka yiwa mutane da suka yi imani da annabi nuhu alaihi salam su ne zuriya da aba'un nas iyayen mutane da za su zo baya sannan kuma an siffanta alfulku da annahu mashhunun domin duk wani abu da dan adam ke bukata na halittu ne su zabi su talo-talo su kaji malamai suka ce da an ɗebe su an sa su kuma Allah ce a nihmin fiha min kullin zaujain ne Allah ya ba annabi Nuhu alaihi salam umarni cewa duk wani abu ya ɗebi kala biyu ya ɗebi namiji da mace ya sa a ciki shi yasa sai Allah ya ce anna hamalna dhurriyyatahu fil fulki al mashhur al mashhur shine al mamluku shi yasa caji da kake ma wayarka balagabin zamani da ya ga abu ya zai zaba sai ya ce shaha in ta cika sai a ce fu shaji fu sai ka gani wata wayar ta maka hutu ko ka cire yanzu iya mashhurun ai huwa mashhur jawaluka mashhur shuhi ya cika shi yasa caja kake ce mata me shahana kun gane larabcin ai kake ce ma caza shahana tana maka caji ta cika maka wayarka ta zama ba ta zama ba empty ba ko to shine Allah ya ce anna amanna zuriyatahum fil fulkil mashhur وخلقنا لهم من مثله ما يركبون sannan wa halakna lahum sannan muka halatta muka halitta musu min mislihi kwatan kwacin wancan alfulku din da muka dauke su a cikin sa ma yarkabun wanda za su shiga da hawa malamai suka ce kwale-kwalen da Allah madaukakin sarki ya shiga da sa mutane suna kerawa da kansu kun ga hatta na annabi Nuhu din da kanshi akai ko shi ya yi kayan shi ba kawai Allah ya je ko mishi kwale-kwalen ba ne a shi ne a isra'il fulka da ya azmina wa wahayina to daga nan kuma wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu muka halatta musu kwatan kwacin wancan kwale-kwalen da muka ɗauko su ma yarkabun wanda za su ci gaba da hawa a rayuwarsu wasu kuma suka ce wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun muka halitta musu kwatan kwacin sa ma yarkabuna fil barri kal bayt maka ko maka halitta musu abin da za su rika hawa a tudu ba a ba a cikin ruwa ba kalbaliyin kamar rago aikin da kwale-kwale yake musu a ruwa ya dauke su ya dau kayan su to shi kuma kafuni yake yi a tudu a yanzu a wannan zamanin namu sai a ce ne mota ga ta nan tana ganin tirela yadda suke safara daga Legas da kuma Maiduguri su ɗibi kaya sannan kuma ga jirgin kasa قطاع شيبا وخلقنا له من مثله ما يركب kaga duka dai ne abinda malamin jami'a yake so ya karantar da mu shine Allah madaukakin sarki ya halicci waɗannan ababe ne bi tawassutin nas su mutanen da kansu suke yin kayan su amma duka halitta Allah ce mun gane wa qala subhanahu wa Allah madaukakin sarki yace qala ata'buduna ma tanhitun yanzu za ku rika bauta ma ababen da kuke sassaka su annahtu asali shine abin da aka kwakule nahtu kwakulewa naht dutse ne dutse suke samu faka shirki ya sha wahala dutse suke samu sai sun same su su rika sassake duwatsun sai su yi su a kira halittar da suke son su sannan ko zai zo suna musu sujada in cikin ya kulle zo su ce yanzu warkar da su cikin mutum ya kulle sai zo wajen gunki ya ce ya bashi lafiya yanzu yana da abin nan tamalmuli a gaban shi yana marmar ne a gabansa kaga qala tan ata'buduna ma tadhitun yanzu za ku rika bauta ma ababan da kuka kwakule su kuka kuka yi su da hannunku wallahu khalaqakum ai Allah shi ya halice ku wa ma ta'malun da abin da kuke aikatawa وما تعملون وما تعملون na ayyukan ku da kuke yi وما تعملون da kuma ayyukan ku da kuke waɗannan ayyukan na samar da sumotoci da ake kera wannan na samar da kwamfuta samar da wani suna yi waɗannan abubuwan ka kalle su ƙara girmama Allah ya kamata wanda kuma Allah ya bashi wannan baiwa kamata ya ƙara bin Allah ba ya kafirce domin dama ce Allah madaukakin sarki ya bashi duk Allah ya yi wannan ne saboda ya zama ana tafiyar da abubuwa a tsari a koya mana yadda ake yin abu mai kyau wa kanat al makhluqat ababe da suka kasance na halitta sun kasance min al ma'adini wanda ake fitar da su daga ƙarƙashin ƙasa na ma'adinai kamar zinariya da azurfa da tagulla da sauransu wanda baji da kuma tsirrai wadda wabi da kuma waɗanda suke dabbobi ne su غير مقدورة لبني آدم أن يصدقها أي أن آدم بذات يكثر لكنهم يشبه لكنهم يشبهون على سبيل الغش سيدي سنكة شيء لكنهم يشبهون سيدي سنة كمن تاسد على الجن ألا لي على سبيل الغش الغش ne wannan mutum ya zo ya ɗauki waɗannan ababen da Allah ya halitta maimakon ya abin halal da shi sai ya zo ya abin da Allah bai yi da shi ba to ya yi alkus shi ya sa malamin da ya sai ce daga cin abin da mai hisba zai hana ya hana amfani da waɗannan abubuwan wajen sassaka gumaka ko da makamantarsu wa hada haqiqatul kimiyya fa innahu mushabbih wannan ita ce haƙiƙanin mai aikin mai mai aikin alkus da zinariya da azurfa domin yana kamanta wani abu da abu da Allah ya halitta shi yasa ran lahira sai a ce masa ya hura mai rai an faɗa mana cewa aiki ya shi ne yin kudin jago ko kuma amfani da zinariya wajen sassaka gumaka dina cin alkiliya وهذا باب واسع وان ونباب بين يروى قد صنف فيه اهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع وأما مقولة تسكي لفريوة سرق تلتفي لبياني abinda ba zai yi wa ce an ambace shi a nan ba saboda haka daga cikin dai aikin mai hisba kai ya bari ana wasa da halittar Allah ana yin ababen da Allah bai yarda da su ba da halittar Allah ka a dauki kasa Allah a saka gunki wa yadkhulu fil munkarat zai shiga cikin ababen da ake ki ba a san ayi su kuma muftasidi ne hisba ya wajaba ya hana yi ma na Allahu anhu wa rasuluhu ababen da Allah ya haramta da manzansa min al-uquli al-muharramati na kullu mu'amaloli wanda suke haram a hana kamar ne mislu uquli riba wal maisir kamar mu'amalar riba riba da nau'ai riban fadl da riban nasiya duka wajibi ne mai isma ya hana a rika cin riba a cin al'umma kai ya bari ana cin riba kai ya bari ana mu'amala da riba a cikin mutane zai shiga kasuwa ya zagaya ya ga ya kowa yake gudanar da kasuwancin sa a tabbatar da ba wanda yake yin hudda ta riba ko riban da zai ake ko riban fam wal mai shi haka tata wannan ne jabel sun da ba in akwai hisba dukkanin su za a bar su na yi wannan na wannan ne jabel sun ake cin su yara da yawa sun shiga cikin wannan musiba da magidanta har da mata wannan bala'in ya zama ya yaɗu a tsakanin mutane suna ta yi har buɗe shaguna suke suna buɗe wajaje da za a rika zuwa ana yin waɗannan abubuwan caca to mai irin su caca pool ɗin da ake canda sun canda kaga mutane magidanta sun samu wani shago sun kama hayashi zo su samu katin teburi su je wa kujeru sai dai gan suna wani abubuwa suna haka ana wani abin nan ana ta rubuce rubuce da biyu kamar ana rubuta sunayen Allah ashe ana rubuta sabon Allah ya ce wani ya ci wani bai ci dukkanin su waɗannan kun ga abin da ya shafi iktisadi kenan tattalin arziki ka ai wasa da tattalin arziki domin daga cikin abin da ke sa al'umma ta shiga wahala tattalin arzikin ta ya lalace akwai yin waɗannan mu'amalolin wa mislu bai'il garar haka nan ciniki na garar cinikin da yake rashin tabbas abinda ba a da tabbas game da shi cinikin kifi a ko kamar yadda malaman mu suke cewa ko cinikin tsuntsu a sama kifi a ruwa bai tabbata ba shi ke da ce ya diya kifin ka kamo ka shiga ka kamo min kifin dubu goma a'a ya bari sai an kamo kifi sannan sai a auna nauyin kifi sai a ba da kuɗin kifi amma ba a cewa sai kaka nemo min kifin dubu goma a cikin ai ciniki ila ma hanya an shi kuɗi bai yi hulgarar amma akwai ka'ida malamai suke cewa ma khala bai'un min gharar ba wani cinikin da babu garar a ciki amma garar ɗin da aka hana shine al-ghararul fadih al-ghararul bayyin amma al-ghararul yasir wannan shine ba ma khala ma khala min mu'ayyib ba wani cinikin da babu garar a ciki idan ka sai ka sai ka sai ka sai ka sai ka sai keji ɗaya kilogram ɗaya na kilan kilogram ɗaya na kilan kana da tabbas ya cika ɗari bisa ɗari wane ne zai rantse da Allah da mai siyan da wanda zai saida ya ce wallahi tallahi wannan kilo ɗaya ne babu rage ko ɗaya a ciki wanda zai iya wanda zai wannan kasa sama kaga ma khala bai'un min gharar amma lakinnahu ghararun yasir shi yasa malamai suka ce yu'fa anil gharari yasir idan garar a ciniki rashin tabbas na ciniki ya zama dan kaɗan ne wanda ma ba za a iya auna shi ba ba laifi wannan amma algarul bayyin abinda ba tabbas gashi nan a fili mutum zai je shiga cikin wannan mu'amala wannan haramun yana da daga cikin usulu guda uku da suke mai da ciniki ya zama haram gyara ya faɗa mana ku shi ne riba riba sannan ya faɗi na biyu almaisir caca shi ne alhidamu yaudara sannan na uku shi ne algama waɗannan su ne usul da suke mai da ciniki duk mu'amalar da aka kulla ta akwai ɗayan waɗannan abubuwan guda uku wannan mu'amalar ka haddace haramun ce a shari'a musulunci shari'a ba ta yi da wannan mu'amalar ba mun gane shi yasa hatta aure ba a yi da garar ba amma akwai algarabul yatim algarabul yatim shine ba ka da tabbas ɗari bisa ɗari na cewa wannan baiwa Allah da ka aura komai da kake bukata a gare ta akwai amma ne algarabul yatim shine kawai sai ka zo ka auri wata gata nan a cikin niqabi da safa baka da kuma safar hannu kawai gata ne yadda ka san bishiya baka san me a ciki ba ba yadda da wannan ka je ka ga hannunta ka ga fuskarta ka ga kafafuwanta to ka sani ko kofa to take da shi to abu a cikin takalmi saboda ka ga wannan algarul bayyin saboda ka shari'a ba ta da shi ba sahabi ya zo ya ce ma manzo Allah sallallahu ya ya ga wata mata yana so sai musulmi ce ka ganta ya ce ban ganta ba ya ce ce ka ka ganta domin mutanen nan samu suna da wani abu a idansu ba dole bane wannan abin ya zama ya maka kyau mutanen madina suna da wani abu a idansu ka je ka ganta sannan kuma manzo wani ya zo ya ce ma manzo sallama ya ga wata mata yana son ta manzo sai ce ka ganta ya ce a ya ce je ka ka ganta shi zai ƙara sa maka santa wani zai zo ya baka muwafafa ce ce yana son mace kaza ya ce ce ke kuma ka zaɓa mushi wata kai a kanka sai ya zo ya ganta sai ce wallahi ba irin ce ka yi haku ko kuma ya ta maka wani kwale-kwale bai san ya ce baka iya ba ko bai yaba abin da ka mushi ba na kokai hagen to kaga ba hatta shine hukutun da ake duk wani kulli duk wata mu'amala da za a kulla aure kuma mu'amala ne wannan ita ce waka habali waka habali alhabalati haka nan wannan cinikin da ake na jahiliya mutum ya sai ciki ya sai dan ciki dan ciki bai san me a ciki ba kawai sai ce ya siya to bai halasta ba ɗaya daga cikin masauri na kusa kusa kenan da malaman fikihu suka yi mabai wa habalin hablaci wal mulamasa haka cinikin da ake na jahiliya na mulamasa kawai shi kenan sai mutum ya shigo shago sai ya rufe idan shi malam bude malam mai koma da malam malam na bakin kogi shi mai koma da na wannan a wannan a wannan ke shi ne mulamasa kawai sai mutum ya shigo shago sai ya rufe shafi idan shi kawai sai ya haka duk inda hannun shi ya taba to waje balbai sai ya siya ne haka ina wannan a ciki akwai ikirahi a ciki ina kwakwalwar dan adam ina hurriya da dan adam ina yanci da Allah ya ba dan adam an takura ma dan adam ya ce abin da ba bai mai ba والمنابذة هكذا منابذة منابذة نوعي ne na ciniki da suke a jahiliya kawai mutum da ya shigo kawai kana tafiya irin yadda yamarai suke su kamo mutum din nan to wannan ba kamowa za su yi ko kana tafiya yaji ne kawai gwam sai ka ji an jefa maka yaji idan ba kai kauda ba har kai sauri ya fadi ba ya ya makale maka a kafada to waje balbai ya kasi ya zo yi kagen ina wannan a ciki وربا النسيئة وربا الفضل حكى ربة النسيئة ربا النسيئة تشي ربا باش ربا جنكر سين يزوي يشي عرن تامش دبو أشرة زي بيا كرشان واتا يوم لا ترق واتا هو يشي كرشان واتا زي بيا شي كده سي أزو سي أشي تو إذن يتاشي بيا كرشان واتا نن زي با دبو أشرة زي wannan dubu biyun da aka tsora masa ta zama riban nasiya ce sannan akwai ribar al'adhafil mudha'afa ribar al'adhafil mudha'afa ranar biya ta zo kawo dubu ashirin da biyun nan sai ce wallahi ba a mana albashi sai ce to yaushe za a mu sani ba ne gwamnatin najeriya har yakan yi kwana hamsin da shida ce to duk ranar da za ka biya yanzu yano wannan abu da aka dora yano yanzu an kara in ranar ta zo bai sake biya ba haka shine ya ayyuha alladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa an kuce riba kuna ninkawa akan ninki shine zai ce masa imma an taqdiya wa imma an tubiya ko ka biya yanzu ko kuma ka sake a kara kuɗi ko ka biya ni kuɗi na yanzu ko kuma kuɗi ya karu ribar jahiliya ce wannan ita ce ribar da ake yi yin ta yau a duniya ita ce IMF World Bank Paris Club da makamantar su irin London Club irin bashin da suke ba kasashe kenan su da kusan da su duk kasar da ta cikin waɗannan ba su kan ba ta ba ci gaba sai dai Allah shi kyauta wa ribal fadl sai kuma ribal fadl ribal fadl ita ce riba ta riba ita kuma ribar ribar fifiku abu waɗanda ababe ne sinfin su daya gidansu daya amma kuma sai a zo a kawo sai wani ya zo da shinkafa akwai shinkafa yan gwamnati akwai kuma shinkafa yar gida akwai shinkafa yar gwamnati an ce yar gwamnati ita ce wanda aka je aka gyara ta din nan akai mata abin nan gasu nan test har tana kyalle akwai kuma huza gani ko akwai shinkafa da za ka ganta haka yan gujur gujur gujur din sannan da ita da duwatsun da suke cikin ta ba su da bambanci sai wani ya ɗibo irin wannan shinkafa ko zage da tiya goma sai ya kawo sai ya ce a ba shi tiya biyar shinkafa wacce ta gidan gwamnati lafiyayya haramun ya halatta ba ribal fadda ke ribal fadda dukkan su matsayin su da sai wani ya kawo yan goma goma guda guda guda yan yan yan yan a ɗari ɗari guda takwas guda goma sha ɗaya sai a ba shi dubu ɗaya don yan dari dari sababbi ribar fa dukkanin su kuɗi ne a wajen gwamnati dukkanin su kuɗi ne da naira ɗari mai talatin da naira ɗarin da yanzu nan ta fito daga firincin abincin security company na najeriya ba su da bambanci ko suna da bambanci nan an sa mata salatin ta ɗan ta yaji aka gyara ta duk kuɗi ne a wajen gwamnati in ba wannan shi da aka taso da shi na kwanakin baya ba duk kudi ne matsayinsu da matsayinsu da abinda za ka siya a baka wancan daidai haka wancan za ka bi shi ma ya to fifiko a kan wannan ribar public mun gane duka a hana tasiri ne wa kadalika najshu haka nan najshu wa huwa an yazida fi sil'ati man la yuridu shara'aha abinda ake ce ma annashu shine wanda ba nufin ya ce kaya ba dan a bata ruwa ba dan a sha ba kawai a dangaren bakin turuki kawai aikinsa shine shi dan kamashi ne a gefe kawai mai shago ya ga ya shi ko ko shi ya to kan shi ya zo ya zauna ya ta ziga abin ha ai wannan wannan kai wannan abu duk supermarket din ni ne shekaran jiya fa na sako daga daga London na neme shi a sufa wani bukin sai ba wani supermarket da ce sunan shi Equate a tsakiyar London ya kirkiro yanzu sunan shi ce Equate sunan shi ce ya gama zagaye shi gaba ki daya hawa goma sha biyar ne supermarket din da lifta ake hawa amma na zagaya ban samu wannan ba ai na hake da shi ya zazzaga ko shi ba siya ce ne wanda suke a wajen irin masu sai da ragunan nan sun fewa yanzu a wannan zaman da masu wajen sai da hatsi kaga irin su kana zuwa su za su sa maka baki sai su rufe maka baki ko ba haka ba su ciniki da shi ya kai ka fasa siya kaga daga nan shi mai sai da wani yana da wayo yana da hankali sai ya rufe musu baki wa tasqiyatu dabbatil labuni haka nan dabbar da ake tsammanin ta bada nono sai a je a mata tasriya a tattar hantsarta a bata a bata katiri ta sha ko kuma wani abin da zai nuna nonon ta gayi nan ya taso ya cicika kana zuwa kamata kawai sai dai tsi ka ga nono na zuba sai ka dauke ta ka ta gida a shekara ce a shekara ce guzuma ne ba ba karsana ba guzuma ka siya ba karsana ba kwana biyu kawai shi kenan ta tsaro da shi ana zuwa kawai shi kenan sai aka tuno ya zama kamar ta kan shi yaudara ce kaga duk hidayi ne wannan to a hana yin wannan a kasuwa muktasibi haƙƙinsa ne wajibinsa ne ya shiga cikin kasuwa ya duba waɗannan abubuwan a gasuwa ya cike waɗannan abubuwan a hana su wasayi wa anwa'i tadlisi haka nan nau'ukan tadlisanci ɓoye ɓoye ɓoye ɓoye ɓoye aibi shi ne tsillishi ya ko ya aibi yanin da bai da kyau sai a nuno wajen da ke da kyau duk wajibi ne na mutashibi ne wannan Allah mu da mutashibi ne ke mu Allah mu da mutashibi ne shi ke mu sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabi